معناه زيد مفرد منفوع من امر معنى مستجاز لن يزيد والحال فريد لا تعد كل مفرد فاعلم غير مفرد وعامل الهالي هذا الأجهد فينا ولا تات في العرب مفسدا وإن تأخر جملة فمضمر عاملها ولوزها يؤخر وموضع الحال تجيء لهنا جاء زيد ما وناه سحرا وذاك بدأ بمدارع كبرت حضر ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعدها إن مبتدا لحر مدارع وتجعلن مسندا وجملة الحال سوى ما قدما قدما دواء هذه مدور أو بهما الحال قد يحذف ما فيها وبعد ما يوزف ذكره هزل ونحو زيد
نعم ونحو زيد نعم مثال زيد مفردا نعم yana shi kadai amfa'u min amrin makanan shine mafi amfani min amrin daga amur kuma makanan yana abin taimako نعم da yawa ta ya fi zai da taimaka kai yana zai da wata shi da wani kenan wannan ko kai haka ka faɗi wannan taimako jaza ya halatta nan ne kin nan ne kin da ya rauni ban kai wannan نعم mun gaba mun faɗa a baya cewa hali idan ya zama an masa nasaba da fili wanda yake musu karin shi ko ko kuma shi ba ke zama da fili wanda yake musu karin shi ya ya irin ta نعم kuma shi ra'a ya yi lawan wasu zai da ayan faɗi wannan ko نعم To, amma mun ba da misalin cewa idan filin ya zama da cewa ba fili ne mu mutu karin shi ba kaman in misali su da kaman afa'al sa'udi kenan نعم a cikin sa'adi ko kuma afa'al sa'udi ai mun faɗa kan ce ba a amfani ba a zuwa da hali sai dai hali yana masa kajirin yana gaba da ko نعم to an toji banda matsala guda ɗaya yake wannan matsala نعم a inda hali ya zo amma sai ya zama halin kamar abu ne ba guda biyu kamar halayen guda biyu ne matsala
نعم akwai zaidan yana da kamar da ya zo halaye guda biyu ya zo da su نعم kaga wannan halin na farko kenan yana da shaura a matsayin hali ne in ka faɗi hali guda ɗaya kan magana ba ta cika ba akwai wani halin idan an zuwa irin wannan to ya halatta ka iya gabata hali guda ɗaya hali guda ɗaya kuma ka je kuta ya halatta misali ka ce zaidun ka'iman a hasanin minhu ka'ida zaidu yana tsaye ya fi kyau akan yana kan kaga ka'iman da ka'idan da halayen amma ka gaba da ɗaya ka kuma jirgin da ɗaya ai a ganin min ai ka'imar din na ya gaba shi da kuma shi muka hana a baya can shi abincin abin shi muka hana to amma tun da halayen guda biyu ne akwai wannan a ɗar wannan guda ɗayan kuma ya zama da cewa akwai wani shaura na baya to wannan ya halatta ka iya gabata shi hali guda ɗaya ɗaya kuma ka jirgin da shi kamar yadda muka faɗa zaidan ka'iman a hasanin minin ka'ida ko kuma kamar yadda muka faɗa zaidan mufradan anfa'u min amrin mu'anan zaidun mufradan hala kunihi mufradan anfa'u min amrin mu'anan kaga mu'anan ne da mufradan da mu'anan hala yake guda biyu amma mufradan an kawo shi guda ɗaya gabata mu'anan kuma an dinka da shi a ne to ka zo da shi a irin wannan din shine yace ya halatta an yi wannan nan ne bai rauni ba نعم waɗansu sun tafi a bisa kan haka kenan cewa in ka ɗauke ka a bisa hali ne ka iya ɗauka amma wani shi zai ce kamar tsira biyu shi a wajen sai ce shi waɗannan ba halaye ba ne. su a wajen an da karshe su ne sunayen kana ne labarin kana ne su a wajen su abin da ya kawo shi shi a nan wajen sai ya kaddara ya ce idan ka kawo irin wannan abin da ya kamata sai ka ce zaidin za ka hana ka'iman a hasanin min ku za ka hana ka'ida shi abin da ya kaddara kenan ka san a shi nan haka ne ka ga ka'iman din nan ya zama labarin kana ne masu ganye daga labarin kana ashe ba wai hali ne shi a wajen sa abin da yake a kaddara kenan idan ya zo kaga shi ya zuba da wancan ne magana da baka faɗa dai tana nan shi ake kawai yawa to shi ne wannan magana shi ne muka faɗa wani kawo shi irin waɗannan nan dole haka za a kawo su kamar yadda muka faɗa idan ka ɗauka a hali to ka faɗi ɗaya farko ka faɗi a ƙarshe ba zai iya duka gabata su a farko ba kamar ka ce zai zo ka'iman ka'idan a hadin ne ba zai iya ka fiya ba kuma zai yi ka jirgin ba duk gaba ɗaya ba ka ce zai zo a hadin ne ka'iman ka'idan ko ba za ka haka ba shi ba dole da shi ne kamar yadda muka faɗa
والحال shi hali fajiyar jiru za ta addu yakan zo yana mutu da biyu na limu furadin sahibul hali mufrad mufradi ne guda sahibul hali mufradi amma ka samu hali kuma ya ce ba fa'ala za ka iya samun wannan fa alam ka san wannan wani misali ka ce ja'a zaidun rakiban lahiqa zaid ya zo yana haye kuma yana dariya hadisi isa na haka zai da sahibul hali mufradi ne amma hali ya zama ta za ta abu ya zama abuci guda biyu ya halatta ka iya yin wannan wa gairu mufradi kaga duka shi amma an guda ɗaya ne da duka da za a yi to
wa gairu kuma mufradi zai iya zuwa wani mufradi kan misali ka ce lakitu hinda musidan mun hadirata na gamu da zai musidan ina mai hawa mun hadirata ita kuma tana da bangarwa kaga a nan wajen ai ya zama gairu mufradin kenan ya zama da da halin da sahibul halin shi sun zama musu alƙai domin akwai lakitu kaga ana kenan ga hindan kuma mun hadiran musidan ni kenan ya koma wato muna jiratan ya koma wa hindu ka ga yanzu da sabul hali da kuma halin su sun zama kamar ɗaya su kowane ya zama mutu a cikin kenan wanda suna da hali guda ɗaya shi ne
na na wannan kowane daga ciki idan irin waɗannan halin ya zo kuma ya zama cewa kowane daga ciki hadina ta nuna cewa zai iya komawa sai zai iya komawa ɗaya kamar yanzu wannan nan kaga yana ganin mu idan da kuma muna jiratan a san da ganin muna jiratan an sa mata an san yadda ya koma idan kuma an san ba shi tashi kuma an san yadda a cikin ya koma ya koma na kaga ai ko da zai koma kuwa don haka ne ba ruwan ka ko ina sai ka san alhaya abin da za ka yi kenan babu wani bambanci ba misali lafiya ibni a hawai haifan mun jidai lafiya ibni a hawai haifan mun jidai kaga lafiya ibni haifan ya koma masa domin kaga shi ne mafarki shi ma mafarki ya koma shi a hawaii ta duniya ne mun ji dai shi kuma halin zanen cewa su kuma suna shi na mai ruwa amma suna masu taimaka masa kaga mun ji dai ina ya koma a hawaii tun da haka ne ko ina ka iya tsara ko ka sa haifan ne a farko ko mun ji dai shi ba wani bambanci a nan wajen
wa in takaddum latan shi ne to amma idan ya zama da cewa ba za ka iya ganewa ba to abin da za ka yi dole ne ya zama wanda yake na farko sai ka sa shi yana ban da baya ba mun kuma ne wa amilul hali misalin ba na idan misali wannan muna magana ne akan wannan inda suke za ka iya kowanne kare za ka iya wani kuma amma misali yanzu a ta cewa kai da fi zai da musidan murhadira to ai da musidan zai iya komawa tu zai iya komawa zai da murhadiran ma zai iya komawa tu zai iya komawa zai mutum da haka ne sai dai ka sa musidan din nan ya zama ya koma ga zaidu wani shine yake kusa da shi murhadiran kuma ya koma ga tu haka kuma ya zama nafsin musidan mu aka kenan ba haka dole za ka bar shi duk lokacin da ya zo in dai ya zuwa irin wannan halin to kana zuwa kawai halin farko sai ya komawa sahibul hali sahibul hali ne hali na biyu sai ya koma sahibul hali na farko kawai abin da za ka yi kenan in dai har an zuwa irin wannan halin yawwa saboda haka lafiyin zaidan musidan ya koma wa zai shi ya kusa da shi munhadiran ya koma wa sannan farko shi ya zama nufin wani shirin murin haka na to abin da za ka yi kenan ko shi na wa amilul hali ha amilin hali na bi haƙar ukida na wannan an karfafa shi bi hali ita wato ma'ana abin da yake nufi a nan shi hali yakan zo kuma ya zama takidi ne kuma yakan zama ba takidi ba to a inda yake zuwa ya zama takidi ya kasu kashi biyu. akwai ta takidi kamar da mun san takidi akwai lafazi akwai ma'anawi akwai wanda za ka ga takidi ne ya zo amma da fitilin da ka kawo shine amilin kenan da kuma shakirin da ka kawo duk gaba ɗayan su lafazin su ne akwai kuma wanda za ga cewa ya koma amma koma a naji da kuma amma a lafazin sun ba to abin da yake son shi kenan hali yakan zo sai ka ga halin ya koma daidai yake da amila a ma'anance amma a ce la ta asau fil ardi mufsidina to kaga la ta asau ai batawa ne mufsidina ma batawa ne kaga ma'anar su ɗaya ne amma a lafazin ba kaga daban-daban ne to waɗannan zai iya zuwa haka kaga tajiji ne ya zo amma ma'ana ma'ana ce ma'ana ce ko kuma wanda za ga ya zo ya koma a lafazin da ma'anar duk gaba daya shi ɗaya ne kamar a ce wala tawallau mudbirina ku tawallau mudbirina din haka tawallau ba da baya ne mudbirina ma ba da baya ne ko dai wannan shi ma zai zama ya zama duk kusan kamar wannan wannan ba eh na ba da kake wa arsalnaka wa arsalnaka lin nasi rasula da rasulun da arsalnaka a duk kusan abu ne da abu ne domin duk cikin sani ne yake magana ko kuma wata har da kuma laila wannan hara wa shamsa wal qamar wannan juma musakharatin ya mu da musakharatin din da wancan wata hara ina aji abu ne kudi yakan zikirin wannan shi sa yace amil hali biha karbu kira amilan hali akan yi masa takiri biha da halin في الحول a cikin misalin لا تعرف الأرض مفسدة لا تعس بالعرض مفسدا هذا لا تعس مفسدا معنى تسيئ shi ne kamar misalin da muka faɗa kenan ko kuma ya zama wani wannan shi ne kamar wanda muka faɗa kenan kaga wannan kun haka ne tashi din yayi aiki akan me akan ainihi ko yawa to wannan shi ne nau'i na farko wanda yake yana yin tasiri hali yakan zo a matsayin tasiri ya zama yayi aiki amma akan ainihi to akwai kuma inda yake yin aiki akan ita jumlar gaba ɗayanta shi ne wanda za mu faɗa a gaba وإن تؤكد جملة idan kuma aka su a kirkinan ko
نعم إيه.
وإن تؤكد eh idan aka shagiri da jumla نعم فمدمر عاملها وعامل انت فيه لما عم بقول شيء ولفظها بآخر لفظ انت كما شيء أسيرك إذا جاء جملة شيء هم ذلك الشيء أخي زيد أبوك زيد أبوك الجملة تقول to tun da ka kawo jumla ce kana son kuma za ka kawo halin to lalle yanzu halin sai ka kawo shi a ƙarshe sai ka ce a tsofan amma kuma akwai lamiri ahilin naka wanda shi ya aiki dole sai dai ka kawo shi a matsayin lamiri ka koyi shi ma'ana ka koyi shi yanzu misali idan ka ce zaidun abuka a tsofan ai a nan wajen kana ka shafe amilin ne shine famul marhum amil ai kenan amilin sai a koyi ai kana nufin uhiqquhu ne a tsofan abinda suke yi kenan wannan uhiqquhu din shine aka koyi shi wanda shine amilin tara ka ita kuma wannan zuwa ne ya afa lamarin kuma sai aka jirgin ta sai aka ce a tsofan din zuwa kai saboda me saboda ya zo ne gaba ɗaya a tufan ɗin yana tasiri ne akan jumlar gaba ɗaya ba yana kan tasiri ne akan zai da ko akan kuka ba an gane ko tana da jumlar gaba ɗaya ya zo wato ba da ayyana magana ne akan amiri mu shi na ayyana ta tafi ne akan kan da akan yake magana ba akan arzikin ko akan gaba ɗaya a shi na ta akan arzikin ba tana da idan ya zo to lalle ya zo a ƙarshe sannan kuma ya ilaje lamirin kuma a koyi shi
نعم وموضع الحال تجيء جملة jumla takan zo da jiran nan hali a ka'ida din da hali yake ko labari ko sifa ka'ida ta kamata da zama furin ne amma mun karanta a kan babu musayin labari a mun ce ko jumlatin hadi wa hadi wa obratin hadi wa hadi jumla awo yakan ma'anar da yake sallah ko a mun faɗa kaga a cikin labari yakan zo jumla kenan zaidun jariyatu zahiratu kace zai jariyatu zahiratu nan kaga musayin labari ne jumla ce guda. ya zama labari shi ne sai a yana zuwa haka ko to amma sai an zo an kawo wani rayibi wani lamiri wanda zai koma a zai kaga zai da jari ya tuhu kaga lamiri ne yanzu jari wata wanda lamiri ne zai koma a zai tuhu shi ne hawa yake da ma'anar da shi wannan dinga idan ka kawo irin wannan lamirin shi ma a nan hali yana zuwa duk da zai ya kamata ya nemi furanci amma ya kan jumla amma idan ya zo jumla yana buƙatar rabi to rabi din nasu shi kan zo kala kala ne ko ya zo rabi din lamiri ne zai koma kamar yadda shi akan mutane maka magana ko kuma ya zama wawi ne wanda wawun nan ana kiran sa wawun ibtida'i ko kuma ana kiran sa wawun hadi ko kuma ya zo gaba ɗaya su ne su su jin da lamirin da wawun ibtida'i duk gaba ɗaya su zo kuma su ne rayuwar kuma da kuma wani idan dai hali ya zo a madin juna نعم فجاء زيد وهو ناوي za a je الرحلة.
don wahawa nawar rahala zai biya zo nawar rikila ne amma sai ka kawo wawi shine wawu bai da da'in wawul hali ka kawo gol kuma shine da nibi wanda zai koma izuwa zai biya shine ragi biyan ka haɗa shi da nawar rikila sai ya zama shine ya zama wannan to fa'ida dole ne sai ka kawo ɗaya daga cikin waɗannan ko ka kawo nabi ko ka kawo wawul a wawul hali ko kuma ka haɗa su gaba ɗaya kaga a nan wajen misalin da ya zo ya zo gaba ɗaya kenan akwai inda kuma za su zo kamar kace ja'a zaidu yaduhu ala ra'si zaidu ya zo hannunsa aka to yaduhu din nan alamirin yaduhu shine ya koma wa zaidu wani ana wajen da ya zo lamiri ne kawai babu wani wawul hali ya zo ko kuma wawul intizai ko kuma ka ce ja'a zaidu wa amrun qa'imun ja'a zaidu wa amrun qa'imun ka zai ba lamiri kuma wawul ne ja'a zaidu wa amrun qa'imun amma sharadi duk inda wawul hali din da zaka za ka ga ko wawul intizai inda za ka kire ka za ka iya kawo iska wajen sharadin ai mata wannan ne yanzu misali a nan wajen a takadiru shine ka iya cewa ja a zaidun a is amrun ka'id zaidu ya zo a yayin lokacin da ya zo a amrun ka'id kaga ai wawu ya da sirri suka kawo isu to shine za ka ka zama wawu hali wannan wawu tana da abubuwa da dama dole akwai wawu adabu da jawabin da wajen abubuwa da dama ne wanda suke zuwa waɗannan wajen wawu kamar yadda masu na zuwa wajen akwai tana zuwa da da shigogi kala kala wajen guda goma sha hudu su irin waɗannan su ne za ka sun zo wani wajen sai kamar wawa da adabi ne amma ba shi bane wawu ne kuma irin wannan ana kiran da kowa wajen da kowa na hali wannan shi ne magana da yake magana cewa za ta iya zuwa shi ishar ɗinsa kawai ya zama ne cewa iz za ta iya inda za ka ce shi ka sa iya za ta iya zama ma'anar za ta eh ma'ana za ta na'am iya sharaɗin shi za su gado yin bimo darin wacce take ta fara da munari na ita jimla wadda ta zo tana hali a gane ko jimla ai muna magana cewa jimla ta zo a hali ko na'am jumla ta zo a hali ita jumla dama da ai a wanda ai bai wuce kai kai kai shi uku ba na'am ko ka ji shi imani da jumla ijliya ko jumla ijliya biya na'am jumla ijliya ba ta da wani rabu amma jumla ijliya amma ce ijliya a rike zuwa fi ne na fi ji mutane ne ko fi ji mani na'am ta fi ji amri da ma ba Hmm.
to inda haka ne ita jumla din nan ko ta zama jumla ce mutubata ko mutiya na'am zama mutabbaciya ce ko kora na'am ita jumla ijliya kaga ta da kake ji ta eh ita ma jumla ce jari ko ta zama cewa musbata ce ko mansiya haka na tafi ilimaji ko ta zama musbata ko mansiya haka na tafi ilimin ce jumla haliya a jina magana wajen abubuwa guda shida eh a cikin duk abubuwan nan guda shida a magana shi ne mu dari shi ke kai sauka na'am shi ne zai magana shi na'am da sauran da yi magana ta ba na'am cewa idan jumla ta zama za ta bari in bimo ta darin fara bi mulari in da mulari mulari in kuma ya zama sabata na'am kaga ya zama mulari mutu wasiyya na'am ba mun fi ba mai shi ba na'am idan dai jumla ta zama irin wannan na'am a wasu lamiran kuma ta zama ta tara lamiri tare da ita tana da lamiri Hmm.
wa min alwawi khalat kuma ta zama ta hawa ta gabarin wawi babu wawi kaga kai da an ce idan ta zo jumla dole sai ka ga wawi wanda ya zama ran shi ne rabi ko ko lamiri ko lamiri ko ko duka ko duka Na'am.
to yanzu wannan dan akwai lamirin amma kuma ta hawa ta gabarin wawi ba ba wawi tare da ita Hmm.
to ita wannan jumlar da za a faɗa kan misalin kace zaidun ja'a zaidun yalhaqu zaid ya zo yana dariya Hmm.
yanzu a wannan jumlar tunda mudariji ne Hmm.
ba dama wa min alwawi halal wannan shine shauran magana Hmm.
sai ta zama tawa ko ta nemi alwawi da wawi ba na abin da yake nufi ba yanda za a yi ka sa mata wawi ba za ka ce ja'a zaidun wa yalhaqu kaddara cewa ja'a zaidun wa yalhaqu جاء زيد يلهو هذا ليه لميري لا يلهو منه وانه هو لا أسكي ولا أسكي يلهو وانه يقوم مع زيد Na'am.
شيني يتي هوات لميري أنا ترى في لميري أما هو كان يوم بعد ما بسمت إذا بعد ما بس جاء زيد منه قصي هو يلهو وليجي Na'am.
إذا جاء زيد منه يلهو Hmm.
to idan ta zo irin waɗannan ita jumla ɗin shi ne yake gata nan wato ma'ana ba za ka ga ta zo ba ta zama lalle lalle sai dai ya zama da shi ne zai zama rafi amma wawi ba yanda za a yi zama rafi Na'am.
shi ne abin da yake so fara Eh.
idan ba ka ta zo shi ne ga dai magana da zai magana sai kaga ta zo ga tun ta tara cikin bulari din kuma ga wawi wanda aka ce kare su Hmm.
inu shar to shi ne wa za su wawi ma'amuci wawi ba da ha bayan ta irin wannan jumla ɗin inu shar in haka ne sai ka kaddara mata musala da hulul dari'a wanda walayi zai zama shi ne kamar labari da yau ji a sai a ranar mutum da wanda za su san yanzu zama shi ne labari kuma ka ce idan ka ce za a zaidun wayar haku misalan har an ce ai ba a faɗa ko amma sai ka ce wayar haku to shi ya zama ka kaddar wani mubtada a wajen kamar ka ce huwa ya haku amma huwa ya zama mubtada da nan ya haku ya zama shi ne labari abin da za a kawo kenan sun ji aka kawo wa dole su kaddara shi haka Na'am.
an gane ko Eh.
yawa abin da yake magana kenan ya kawo wani misali a nan wajen wanda yake cewa ah, wato abin da yake nufi cewa idan dai ya zo ka san shi a cikin wato magana ta laraba to dole ne ka masa wannan tawili amma da yadda muka bada misali shi dole ne ka kawo shi ya zama kamar shi ne mubtada ka kawo ka kaddara masa mubtada shi kuma ya zama shi ne labari adama ya halatta ka mubtada da da wannan ko kulari ko sai ka saki abin da ya kamata ka rawaito
wajen mulatul hali kaga jumla ta hali shuwa ma kujima banda wata muka gabata shuwawi jiwayin ba ta wayo aw mulariyan aw bihi na'am jumla ta hali in dai ba wacce muka faɗa ba kaga mun ga maka jumloli guda cikin yanzu muka lissafa maka ko na'am in jumla ismiya ce ko ta zama musu mata ko mamsiya in jumla ismiya ce ko ta zama da mulari ko ta zama da malin Amari.
malin ko ta zama musu mati ko mamsi Ah.
mulari ko ta zama musu mati ko mamsi Hmm.
sai muka ɗauki kwaɗai tak Hmm.
muka ce ita ce wadda take mulari'a ko musu mati ita kuma muka hukunce ta Hmm.
kaga akwai shauran guda biyar kenan Hmm.
to duk waɗannan jumlolin guda biyu shine da zaka hali shi ba ba kuma ba wacce yadda mun gaba ta ita ce wacce ke mulari'a Mm.
musu bace Mm.
ita ce mulari'a sabata kenan Na'am.
to banda ita Mhm.
wawi ta wannan ana yi mata ittibadi wato ana mata ramki a mata ramki da wawi da dole da mai wasawi ko mutumar kuma da mulari'i kawzihima ko kuma da su gaba ɗaya Hmm.
duk gaba ɗaya kowane da shi ba iya ba Mm.
cikin wannan jumlolin gaba ɗaya su zama kamar Mm.
haka kuka dama a nan wajen ka iya cewa ja a zaidu misali inda za ka ɗauki inda mulari'i musu bace mun kawo ko Mm.
to ka ɗauko ɗan uwansa wanda shi ne Manji.
manji sai ka ce za a zaidu lam yar lam yar halak Na'am.
haka idan ka kawo wannan wajen ya halatta ka iya cewa ja a zaidun wa lam yar halak Na'am.
ka ka kawo wani Na'am.
kaga ja a zaidun ga wawi ga kuma lamiriya Na'am.
ko kuma ja a zaidun wayan haku Na'am.
duk kadi a yana tunda bai magana da manji muke magana a kwallon Eh.
ja a zaidun lam yar halak kaga wannan kawai lamiri Lamiri. eh.
ba wani ja a zaidun wa lam yar Mm.
halak ka ka kawo wani ka kawo lamiri Na'am.
na'am to duk wannan ka iya yi. ko kuma lam yakum amru misali lam yakum amru wa lam yakum amru har ga wawi ga kuma lam Na'am.
duk ka iya kawo nan ko kuma kace za a zaidu kad qama amru ya a zaidu wa kad qama amru Na'am.
kaga wa ai kad qama ai fi'ili ne mali mutuba ko Na'am.
idan ta zo wannan ka iya kawo wawi ya zama shine rabi kace za a zaidu wa kad qama amru ko ja a zaidun karka ba abu kaka kawo da miri kuma shi ne koma rari ne ko Na'am.
ja a zaidun wa karka ba abu kaka kawo kuma da miri da wawi da sun zama shi ne rari ne kuma Hmm.
an gane ko Na'am.
haka ne idan ka kawo mujiri kuma ja a zaidun wa ma kama amru haka man shi ne kaka kawo wawi ya zama shi ne rari ko Hmm.
ko ja a zaidun ma kama abu shi ko ne ka kawo da miri ya zama shi ne rari Hmm.
ko kuma ja a zaidun wa ma kama abu ka kawo wawi ka kawo da shi Lamiri.
ka ga abidi ma ji kenan wanda yake wani Na.
shi ka iya kawo Na'am.
to haka yake duk kowane daga ciki haka in juna ismiya ita ma an kawo ita dama abu da da kowace daga ciki ita ma tana yi Hmm.
ko musu ba sake kowane daga ciki za ta iya kawo Na'am.
duk wannan kowane daga ciki da ka kawo ko kawo wawi ya zama rajiki ko da ya zama rajiki ko duk gaba ɗaya da wawan da lamiri na'am wal halu kaga ali qariyu zahu hakan shafe shi ma fiha kari yau za'u ma fiha na'am amin hakan shafe abin da ya aiki ina a cikin ta yau kuma ana magana da inda hali ya zo amma an shafa hali Ah.
to akan yi haka ya zo akwai inda yake wajibi ka yi akwai kuma inda yake ba wajibi ba an ko manzubi ne ke wannan abu akwai mutu haji ne ke nan kai kada ma ka iya yin kada ma ka iya bai an misali kace kai fa ita sai ka ce rakiba yaya ka zo sai ka ce rakiba ai me kace nufi anan ai jitu rakiba jitu ba shine hamidin ba ka ka shabe a nan wajen ka dama ka iya faɗa ka ce jitu rakiba sun ka dama ka ce rakiba duk wanda ka faɗa ba ba wani man shari'a na'am wani misali a ya zama da insanin allan na jima'a idamahu bala qadirina ala an nasawiya banana ai a nan wajen da ya faɗa yake bala qadirina na aka ne gina hali ko Hmm.
ai bala na juma'u hanu qadirina wallahu a'lam wanda ya kamata ta faɗa Hmm.
na juma'uwa tunda sun ka kawo malaka ya ka ka kuma kawo shi ai ban zuba shi ba kuma kawo shi in da nan wani sai aka ce bala'i na juma'uwa za mu tara su kuma hana su wannan kadiri na muna da masu iko akan wannan abu Na'am.
to na juma'uwa din nan kaga ai shine ai aka tafi shi ma za a yi wannan abu ya ana Sai aka ce kadiri.
sai ka tafi shi gobe aka ce kadiri ne kawai aka kawo shi Na'am.
wannan za a yi wannan ya halatta ka yi wa ba'du ma yuzabu zikruhu ba'adan abin da ake shafewa zikiruhu na'am ba'adin sa wani wajen ka ambace shi ma ku zina an hana ba na'am abin inda ya zama kenan cewa wajibi ma da wajen kai eh kaga wancan akan shafe amma ya halatta ko ka kawo kada ka shafe Na'am.
akwai kuma inda wajibi ne ma an ka kawo in ka zo da shi dole ne ma ka shafe ba na'am kamar yadda muka faɗa a can baya ai mun faɗa mun ce inda kada ka ce zai don a huka a duban nan ai ba a ce huku a huka a duban bane Mm.
haka ce huku din nan ai dole ka shafe shi Na'am.
ba nan wajen ai wajibi ne ka shafe shi hakan kaga yana ɗaya da cikin wannan kenan inda aka kawo wannan na'am ko kuma ka ce larji zaidan ka'ima ai larji zaidan idza kana ka'ima idza kana din nan wajibi ne ka shafe shi ba da maka kawo shi na'am
to dai ha wajibi da dama inda ya kawo su wanda wajibi ne ka iya wajibi ne ka dole ne ka sani ba ma zan su a kawo shi Mm.
wajibi ne ka sani alhamdulillah alhamdulillah.